أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا الحميس كينان تقوس قوات رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 29 ne ko ga watan uku yau ya kai talatin ga watan uku miladiya haihuwar nabi isa dan maryam alaihi wassalam a lissafin su mai shekara ta 2023 kamar yadda suke cewa a jiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun karanta aya ta 36 zuwa aya ta 37 a yau za mu tashi ne insha Allah ta'ala a aya ta 37 zuwa aya ta 38 ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم kamar yadda al'ada ta gabata idan muka shigo aya abu na farko da muke farawa da shi mu fassara kalimomin ta ɗaya bayan ɗaya ba tare da tsawaita bayani ba saboda mutum ya fahimci ma'anar wato ɗaiɗaikun kalimomi da kuma ma'ana ta farko ta asali ta aya kafin a shiga cikin wajen faɗaɗa bayani to muna amfani ne da tafsiri na jalali ne kamar yadda na faɗa wanda kuma ba dole bane idan mutum zai yi aiki sai da ya aiki da shi ko ba haka ba wannan ni dai zaɓi ne kawai da na yi kuma nake ganin kamar saboda tafsiri ne sananne a wato yankunanmu to malam ya ce wana zala aya ta sabka lamma da annabiyu sallallahu alaihi wasallam annasa ila ghazwati tabu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga ghazwa yaki na tabuka ko ba haka ba sai ga ga sun sun sun sun sashi tabuka ko ko yakin rumawa ya an ce tabuka yankin kuma rumawa da ba su ne suke zamne a wannan wato yankin ina fata an fahimci ni wa kanu fi usratin sun kasance a cikin tsanani an gane ko wa shiddatin da kuma tsanani to kaga usra tsanani wa shidda kuma da tsanani kaga shi yaren larabci yana da kalmomi waɗanda ana iya caccanza su ina fata an fahimci ni amma idan ka tashi kana iya cewa kanu fi usratin suna cikin rashin kuɗi wa shiddatin kuma da tsanani na rayuwa dan kaɗan bambanta wa harrin da tsananin zafi fa shaqqa alaihim sai wannan yin tsanani a gare su na fata an fahimci me yasa muka fassara usra wani lokaci da rashi don Allah ya ce wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun da wani zai iya shi bai da wannan fassarar ba sai Allah sabkar da kenan ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani malakum menene tare da ku kenan ayyu shay'in lakum ko ayyu shay'in sabata lakum menene yake tare da ku idza qila lakum munfiru fi sabilillah idan aka ce ku fita fi sabilillahi wajen yaƙi don ɗaukakar da kalmar Allah wato ithaqaltum in zaka karanta haka ithaqaltum amma idan zaka hada malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi ithaqaltum domin nan hadewa za a yi lokacin da za a hade hamzatu wasl ne ba ta tashi amma da take ya ce malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard wannan kuskure ne in hadawa za a yi hamzatu wasl ne akwai kuma wanda suke karantawa haka ma'ana dai menene ke tare da ku idan komi yake damun ku idan aka kira ku zuwa ga fita zuwa ga yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ithaqaltum sai ku yi nauyi bi idgham ta'i fil asli nan ya kawo zancen lugha kina an yi idgham ta'i fil asli a cikin asali fil musallathati ga al musallafa in an ka ce harafi musallaf wanda yake na da digo uku sa'un digo nawa gare ta digo uku amma in an ka ce kalima musallaf to ita ko kalima ana nufin mai wasali uku mai fatha da kasra da damma in ka ji an ce musallafin wato abin nan ra'i in kalima ce ana nufin ra'un tana da fatha tana da kasra tana da dhamma to shi ko musallaf ilimi ne mai zaman kansa akwai musallafin lughawi muttahidul ma'ana akwai musallafin lughawi mukhtaliful ma'ana in an ce musallafin lughawi mukhtalif muttahidul ma'ana shine kasra da dhamma da dhamma da wasali baya canza mata ma'ana yanzu in kace yawmul arba'a da larabci da nufin ranar laraba arba'a ba ka yi kasara ba to in ka ce yawmul irba'a kuma ranar laraba in ka ce yawmul urba'a kuma ranar laraba ba wani bambanci na fata an fahimci kaga wanga musallasul lughawi muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana wanda ma'anarsa ta canza yanzu misali in ka ce alqasd kana nufin zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba in ka ce alqistu ana nufin adalci ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كتش القسط تران متى وانا أكي سوا تكي متى وانا أكي هياكي لشي كاغا مختلف المعنى ابن مالك سيد ربط كسن بيتي دبو تكي وانا إلمين با واتن ألفية تنهو با آه واتا ألفية غريش تكي المثلث اللغوي إمام قطرب واني مالك بني اللغة شما قطرب هنا دا أبيات سين وانا إلمين نفتا أنفهم شيئا Sheikh Abdullatif Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa At-Tadribatul Lughawiyya juz'i na hudu ya kawo wannan al-musallasatul lughawiyya. Shi yasa in littafi bai da wasali in baka san waɗannan bai zuna kana yin tsada. An fahimce ni? To, don haka ya hattara suna nan yawa ne da su. To shine malam yace fil musallasati wato kenan idghamu ta'i fil asli an doki ta'un an sanya ta cikin asli fil musallasati a cikin musallasa an gane ko washtilabil hamzatul wasl sai an ka jawo hamzatul wasl kenan nan bayani ne na ilmu sarf asalin fi'ilin tasaqaltum tasaqala shine yayi nauyi as-saqil shine abu mai nauyi saqula shine abu yayi nauyi ko yasqulu saqilan ko ba ka dan bane wa thiqlan ya an ce saqula yasqulu fa huwa saqilun sannan kuma thiql shine nauyi to ya an ka ce tasaqala faƙula abu ya yi nauyi to ya na son a nuna abin kamar ya ƙara yin nauyi ƙwarai da gaske sai a ce ta saƙala domin alhamza wani lokacin tana nuna tana nuna yan an ƙara cikin abin nan yana nuna ƙarin ƙarfin ma'ana to yanzu kuma cikin wani ƙari na larabci sai a kawo alhamza sai a haɗa ta da mi da harafin to ta saƙala ɗin nan maimakon a ce ta saƙaltum sai aka ɗauki ta'un aka mai da ta saƙon an gane ko da aka mai da ta saƙon sai sun ka zamanto sa'un biyu to yanzu an rasa yadda za a yi bayan kuma an yi mata sukuni harafi mai sukuni kuma bai tashi tun da ta'un din an mai da ta'un an yi mata sukuni sai aka kawo alhamza wadda ake kima hamzatul wasli saboda ita ana jawo ta ne don saboda bidan saboda a fara magana sai an ka ce ithaqaltum ithaqaltum don saboda abin ya ƙara ƙarfin ma'ana shi yasa malamai na balaga in ka diba cikin manhajul bayanin qur'ani na ustad Dr. professor na tafsiri da yake a garin kano yake cewa a cikin lewan da littafin da an ce ta saƙaltun lalle yana nuna nauyin abu ko ba ka da bane amma me yasa qur'ani ya zabi ithaqala yace saboda ya nuna maka cewa kamar jiki ne abu ne mai nauyi yana da wahalar tashi wato ziyada ta harafi tana ƙara tana nuna ziyadatul ma'ana ghalib wato qur'ani yana kula da lafazi kuma yana kula da ma'ana nan al-i'jaz al-lughawi ne wato wato i'jaz wanda yake da alaka da abin nan al-fann wanda yake da alaka da al-alfaz to washtilabul hamzati sai an ka jayo alhamza hamzatul wasli ay tabata'atum to yanzu nan ya kuma ma'ana shi tabata'atum sai ku yi jinkiri albutu shine mi shine jinkiri albatiu shine abin da bai gaugawa shine ake kira lan da faransanci ko lentement da english kuma a ce slow ko slowly wa miltum anil jihadi sai ku karkace daga jihadi mala yamilu an gane ko sai a ce miltum don saboda asalin fi'ilin shi yana da mi yana da ya'u ma la yamilu miltum to an ka ce ma la yamulu ha ma la yamulu sai a ce multum to bi amma nan ma la yamulu ka rike abu a matsayin dukiya daga almaluna shi yasa jam'in shi amwal wani ya ce a mallan babu malayin mudu a kuma cikin awabis akwai shi to amma in ka ji an yi kasra yana nuna ya'unci asalin fi'ilin in ka ga an yi domma yana nuni yana nuna wato wawan ne asalin fi'ilin kaga qala yaqulu sai a ce qultu ko ba ka da bane to amma in bacci ne sai a ce qala yaqilu sai a ce qiltu min alqailula to miltum ake nufi ba multum ba wato miltum sai ku karkata ko ba haka ba anil jihadi ga karjiga jihadi ila al-ardi zuwa ga kasa wal qu'udu fiha sai ku zauna a cikin kasa me ya same ku in an kira ku zuwa ga jihadi sai ku zauna ku ja da baya da baya Allah ce arditum bil hayatid dunya yanzu kun yadda da rayuwar duniya waladzatiha da dadinta wal istifham yace tambayar da anka inda anka ce arditum inji shi mai jalalaini dan dun muna magana da cikin jalalaini lit tawbih dan zargina tawbih dan ayi zarginka ko ku dan a kausa sama magana min al'akhira kenan kun yadda da ita ta zamanto badalar na'imiha lahira ta zamanto madadin mi wato jin daɗin rayuwar duniya zamanto madadin jin daɗin ku na lahira kun yadda da wannan tunda in ku ta yi jihadi ba kuka yi zaman ku kuka shiga cikin hushen Allah kuka fita daga cikin musulunci ko aka zo aka yaƙe ku aka mamaye ku aka sa ku cikin kafirci da zurriya ku halas kenan kun fi son ku zamana ku dan sha dadin rayuwar duniya daga baya ku sha wahala shine araditum bil hayatid dunya min al akhirah fama mata'ul hayatid dunya to shi jin dadin rayuwar duniya an gane ko sai ce jamba mata'il akhirah kenan in an kwatanta shi nan jamba ana nufin sashi ma'ana inda za a kwatanta shi domin sashi da sashi ana auna shi ne yanzu sashen ka sai a auna shi da sashen ka ma'ana in an kawo shi a gefen wato shi jin dadin rayuwar duniya in an kawo shi a gefen rayuwar lahira jin dadin lahira aka yi kiyasin su jambal akhirati illa qalil ba wani abu ne sai dan kadan sai ce haqir wato kaskantacci saboda galibin abin da yake dan kadan sai zama tulu sai zama to kaskantacci amma ba ko ina ba akwai lokacin da abin da yake kadan shine mai albarka domin akwai alkaifiyya akwai mi akwai alkamiyya kantite da la qualité quantity da quality yan an ce kantite shine yawan abu qualité kuma wato ingancin abu to inganci aka so ko yawa abu na farko inganci sannan mi sannan yawa amma in dai an ka ce akwai yawa babu inganci to an yi aikin banza mugun abu mai arfar banza ko ba haka nan suka ce ba Allah ce qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith shi yasa nan da yace haqir ba ana nufin kullun qalilun ba bai da kima bai da daraja ba haka ake nufi ba dan Allah ce qalilan ma tashkurun qalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun wa ma amana ma'ahu illa qalil da haka mai hattara saboda wani kare ga malam ya kawo wannan yace kullun in an ka zo ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi to wannan na kawo nan bayani ne game da abin da ya shafi abin da ya shafi shi wato tafsiri na jalalaini to idan muka duba cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir wannan aya ta zo ne bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin mi yayi bayanin watanni da irin yadda ake kula da su ko ba haka nan bane yayi bayanin watanni a wajen Allah wata 12 ne ko ba haka nan bane dama ya faɗa a cikin suratul baqara al-hajj ashhurun ma'lumat ta an zancen na haji sanannuna wanda kuma malamai suka ce abinda ake nufi shawwal da zulqa'da da zulhijja wasu ka ce zulhijja da kwana goma na shi domin ba a yin aikin hajji bayan kwana goma da zulhijja ko ba haka bane waɗannan kwanaki suka ce a'a kwana goma a yi ranar aikin hajji ne sai ranar ayyamun tashriq wasu ka ce a'a zulhijja gaba ɗai wata wato watannin nan sai ya cika watan nan sai ya cika kwana 30 to kaga wannan magana dai tana da rauni duk da yake dai cikin zulhijja ana ɗiba kwanaki goma ko fiye da goma zuwa abin da kai dai kafin a ƙara aikin hajji waɗansu suka ce a abin da ya sa Allah ya kawo zulhijja saboda ya bayyana ma mutane cewa shi zulhijja kamar waɗannan watanni guda uku su ne watannin aikin hajji sauran na umra ne shi yasa sai suka ce to kenan watannin uku su ne na hajji in ka cire su sauran guda tara sai ka bada su da umra amma an ci masu ai wannan ba hujja bace domin shi aikin hajji ayyana yin shi tare da umra ba Allah yana bayanin wannan bane to sai Allah ya ce fa man farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj jidal waɗansu malamai suka ce abin da kin jidal kakkayi magana magana wadda za ta fusatar da wani wasu ka ce wala jidala babu zage-zage cikin aikin hajji wala jidala waɗansu suka ce suka ce mi babu mi babu saɓani da sun ka kasance suna yi a wancan lokaci cewa wani na yadda ce da wurin da annabi ibrahim wurin da annabi ibrahim ya tsayu ko kuma wala jidala suka ce babu jidali cewa wane ce aikin hajji na cika ko da wane bai cika ba ko kuma wala jidala babu jidali akan tantance ranar aikin hajji domin sun kasance wani lokacin wani da cewa yau ne ranar haji yau ne ba ranar haji ba ko kuma wala jidala babu jidali fin nasi'i a cikin nasi wancan abu da sun ka kasance suna yi na ya ayyuhal ladina am wato innaman nasi'u ziyadatun fil kufr waɗanda maganganu duka da kawo ka koma cikin suratul baqara cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari zaka gane su to da Allah ya bayanin waɗannan watanni an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya bayanin tantance waɗannan lokuta domin da ya zo aikin hajji ce inna zamana qad istadara ka hay'atihi ko zamani ya ce wayo ma'ana da sun kasance suna jinkirta wani wata suna ƙara wani wata su rage wannan su halatta wannan to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji Allah ya sanar da shi kuma an tabbatar da Zulhijja ya dawo akan matsayin shi nabi na Zulhijja dan haka daga yanzu sai a rike lissafi na addinin musulunci ka a yarda wani abu ya shigo ciki wani ya zo ya rage wani wata ko ya ƙara ka gargaɗa sai ka mutane cikin matsayi ina fata an fahimci shi yasa watan haji bai canza ba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu Allah ya riga ya tsare wannan shi yasa ba samu sabani kan wannan ba hatta hijiriya da ake zance fara lissafi ai an san fara lissafi hijiriya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da wannan ba zamanin sayyidina Umar aka zauna wasu kace to ya kamata a yi lissafi tunda muna da watanni mi za mu sanya mu shekara ta musulunci wasu na cewa a sa mata suna da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kace a sa da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe ne sun kai ijma'i akan mi akan azabi wato hijirarsa sallallahu alaihi wasallam kina kaga wanda zai zo da wani lissafi na shekara ya ce a'a a zaɓi wani abu wanda ba hijira ba kaga ya saba masa wato ijma'i na na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai da gangan kuma ka san dai abun da bai dace da kai ba domin saba ma waɗannan ai alama ce ta halaka ko ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ستمي وساءت مصيره to wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu malakum bayan an yi zancen watanni saboda abin da ke so in mu kawo farkon surat ya fara bayani ne da zancen barra daga mashirikai kuma za a yaƙe su muna fahimtar wannan ya faɗi lokacin da aka ba su ya faɗi waɗanda za a iya ba dama su shigo a tattauna a yi musu bayani na addinin musulunci aka bayyana mu musulmi cewa ga dalilin da suka sa aka warware alƙawari ma'ana babu buƙatar alƙawarin su don su mushrikai ne bai dace su rayar da masallaci mai alfarma ba don Allah yana ta wannan bayani an gane ko to da ana tafiya akan wannan an kai bayani kan wannan sannan aka nuna cewa wato za a wato kada ma su kusanci masallaci mai alfarma kaga ana ta nisantar da su sannan sai aka faɗi waɗansu mushrikai waɗanda su ko suna madina su ne wa mushrikan ahlul kitab aka zo aka yi bayani kansu aka nuna ba mutane ne na gari ba da addinin su da aqidar su da mu'amalar su duk ba ta da kyau ina fata an fahimce ni to bayan an kare wannan sai Allah ya fara zancen watanni domin manza Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya aikin hajji ɗaya na biyu kuma an saka waɗansu abubuwa domin aikin hajji annabi ibrahim ya yi aikin hajji ko su kuma waɗanda mushrikan suna cewa ai aikin hajji da suke yi kaga ma a magana da muka kawo ta annasi'u din nan na cewa abin da ake nuhi wala jilala fil hajji kan annasi'u da suna cewa akan addinin da annabi ibrahim yake kaga wani zai zo ya ce a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba sai an kace a'a inna zamana qad istadara shi yasa sai aka kawo zancen watanni a tantance lokaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aikin hajji kuma wannan aikin za a tabbatar da cewa zamani ya dawo akan tsarin da yake ka a yadda a saka wani abu to wannan kenan ba an fita daga cikin maudu'in da ake ciki bane a'a har yanzu ana akan magana mi kan mushrikai da shari'o'in su da suka sa wadanda ba cikin addinin musulunci ba to bayan an ƙare innaman nasi'u ziyadatun fil kufr sai aka dawo zuwa ga ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqantum ila al-ard sai aka dawo kan zancen jihadin da dai an ka umurce su dan an yi ta umurta su da jihadi tun farkon sura ko ba haka nan bane faqatilu a'immatal kufri innahum la aybana lahum la'allahum yantahu qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghayra qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wallahu alimun hakim duka dai zancan yaki ne yaki qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sakhirun gashi nan ayoyin suna da alaka da juna to don haka dai ibnu ashur ya ce to an fara bayani ne litta haridu alal jihad don saboda a kwadaitar da musulmi zuwa ga jihadi bi tariqatil itabi domin a bi hanya ta al itab zargi shine itab da ainu a zarge su ala tabatu'i an gane ko akan jinkiri bi ijabati da'wati nafir su karba makira da an kai na kira na fita ila jihadi zuwa ga jihadi yace to abinda ake nufi da gazuwa gazuwa ta tabuk ina fata an fahimci to shine ibn ashir ya ce wannan aya ta sabka ne babu sabani sakankanin malamai cewa ta sabka don ayi itabi ne zuwa ga waɗanda suka yi suka ƙi suka yi jinkiri a takhalluf min takhalluf ghazwat tabuk domin an samu waɗanda sun kai jinkiri suka ƙi fita musta yakin tabuka ba ko ba haka nan bane har ma cikin mutanen madina an samu waɗanda ba su tafi ba wanda ƙarshen sura za ta zo ta bayani waɗansu daga cikin sahabbai waɗanda suka yi jinkiri ba wani uzuri daga baya suka nuna cewa ba su da uzuri aka ce to al'amarin su a mai da shi irin su ka'ab bin malik ko ba ka da bane karshe kuma Allah ya saukar da tuban su ayoyi za su zo su yi bayanin waɗanda suka yi jinkiri Allah ya karɓe tuban su ko ba ka da bane wanda kuma ɗan shi a sai su da wannan su ce ai sahabbai sun yi kaza gashi Allah subhanahu wataala ya ce su waɗannan ya karɓi tuban su an yafi laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra ko min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum ko min ba'di ma kana tazigu qulubu fariqin minhum a cikin wata qira'a an gane ko to amma akwai wani ra'ayi da yake ganin wannan ayar ba ta sabka bane akan mi ba wato akan wato ghazwat tabuk yakin tabuk shi yasa za ku ga cewa shi ibnu ashur ya ce babu sabani tsakankanin malamai la ikhtilafa bainal ulama fi anna hadhihi al-aya nazalat itaban ala takhallufi man takhallafa an ghazwat tabuk Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi ya tafi akan cewa ma ijma'i ne akan malamai cewa wannan aya ta sabka akan wato gadiya ta gazo ta tabu to anan kuma sai Ibn Ashur ya ce wato wa in ajraynahu an gane ko to in mun ka tafi cewa wannan sura ta sabka lokaci daya tunda akwai da sura ganin wagga sura ta sabka ne lokaci ɗaya tun daga farkon ta har ƙarshen ta duk da yake wannan ra'ayi ne wanda in mun ɗauke shi zamu ga cewa kuma wadansu ayoyi suna magana ne kafin wato kafin yakin wadansu kuma bayan yakin to kuma ya za a yi mu ce ta sabka lokaci ɗaya tunda in ta sauka lokaci ɗaya ya za a yi a ce to su wane da wane sun yi laifi su wane da wane sun yi laifi sannan kuma an karɓi tuban su kafin ma a dawo ma su gabatar da laifinsu kaga wannan ke nuna cewa yana da wahala a ce ta sauka lokaci ɗaya an gane ko amma shi ibnu ashur ya ce in mun tafi cewa akan abinda ibnu atiya ya danganta zuwa ga naqash cewa ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltu ila al-ard hiya awwalu ayatin nazalat fi surati baraa cewa ita ce aya ta farko da ta sauka a cikin suratu baraa kun san mun ce muku ba dole bane ayoyin alqur'ani yadda suka sauka daban yadda aka sanya su cikin alqur'ani daban haka surori shi yasa misali kana yana yiwuwa misali wani to ya za'i a ce can bara'atun min Allah can ne farko kuma yanzu a ce wani malami ya kawo ra'ayi ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqatu ila al-ard a alqur'ani sabkassa daban yadda kuma aka sanya shi cikin alqur'ani aka jiranta ayoyin shi daban shi yasa zaka ji an ce maka sura ta farko da ta sabka ita ce wace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba ba ka bane amma kuma yanzu mun ka bude alqur'ani zan fara karatu sai mu fara da fatiha ko ba kana bane sai an ciwo daji mai yawa sai cikin izu na 60 sannan aka ce mai ikra an faro daga sama dan a nuna maka akwai bambanci tsakanin tartibun nuzuli da tartibul mushafi to waɗanda suka kawo wannan ra'ayi sai suka ce to ita ya ayyuhal ladina amanu idza lakum malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard hiya awwalu ayatin nazalat min surati baraa suka ce ita ce aya ta farko da ta sabka kanat al-aya itaban ala at-takasuli wa tathaqulin kenan ta zama to zargi ne akan waɗanda sun kai takasul kasala kenan wa tathaqulin suka yi nauyi an gane ko zahara ala ba'd nas wadanda sun ka bayyana akan mutane fa kanat idha zarfan lil mustaqbal kinan sai ta koma zarfi na da mustaqbal domin idan mun ce waɗannan ayoyin sun sabka baki bayan yakin tabuka to sai zaman to ita idha tana bada labarin madi ne abin da ya gabata malakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard ithaqaltum sai zaman to madi ne bi ma'anar madi an gane ko domin har sun riga sun yi zaman an je an yi yakin su tafi ba kenan yanzu zargin da aka yi musu abin da ya riga ya riga ya wuce ne kenan zuwa gaba su kan kansu to amma idan yanzu yanzu to aya a'a ba a tafi yaki bane ta sabka kenan sai zaman tona ana zargin su ne kafin mi kafin aje wajen yakin to amma cewa wannan ita ce farkon abin da ya sauka da suratu bara'a wannan yana buƙatar dalili sai dai alqur'ani yana iya bayan wani abu ya sabka sannan ni sannan ya saukar da hukuncin da za a aiki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar wanda basu je wajen yaki ba ai sai bayan an dawo ya ce mami afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kaga nan an bashi yanzu mabudin amsa gobe kenan ya san ga yadda ya kamata a yi mu'amala da su yayi istihadi akan asara badr ba a saukar da ayyubi sai da aka kare sai Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun adhim ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne kina abin da kamata mu gane waɗannan ayoyin suna magana ne akan abin da ya gabata na zancen jihadi kuma suratul tauba in ka duba daga cikin manya manyan mawdu'an da take tattauna akan su shine jihadi da waɗanda suka ki zuwa wajen jihadi da hukunce hukuncen mushrikai dan haka dan an kawo zancen jihadi ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard kama an koma ne zuwa ga asalin abin da an kama fara magana akan sa shine da yakan mushrikai mun fahimci wannan to wannan shine munasaba yanzu sai mu dawo zuwa ga asbabun nuzul mu yi bayani su sannan mu shiga cikin hukunce hukunce asbabun nuzul idan muka duba ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo asbabun nuzul guda kawai an gane ko kenan shi abinda suka cimma kenan suka ce idan ka diba an yi riwaya daga mujahid shine qala hadha hina umiru bi ghazwati tabuk lokacin da aka umarce su da yakin tabuka ba'd al-fath bayan yakin fath makka kenan wa hunain da yakin hunain wanda mun yi bayanin shi a can ayoyin da suka gabata a wadancan laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum wa ba'da ta'if da bayan yakin ta'if dama bayan yakin bayan yakin hunain sune suka yi gudu suka je can ta'if suka zauna har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kewaye su an so a yake su ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato da tafsira ne ya dawo yayi musu addu'a ce Allah ya shiryar da su amarahum bin nafiri kinan bayan yakin fathu makka da hunain al-taif sai Allah ya umarce su bin nafiri su fita fi saifi a cikin lokacin zafi hina hina ikhtarafat an-nakhl lokacin da an-nakhl ɗayan itace suka yi diya domin al-kharif shine lokacin kaka inji malam bahaushe al-kharif akwai wato dama muna da al-fusulul arba'a kai hattara akwai as-sayf shine lokacin zafi ash-shita'u lokacin sanyi ko hunturu duk ana cewa sannan akwai arrabi'u shine lokacin bazara sai alkharifu lokacin kaka shi yasa ka jiskin hadisi yace zai zuwa cikin jahannama 70 kharifan sai wani ce mallan wai da Allah gara kharifan dinga ana nufin shekara 70 domin daga lokacin kaka zuwa lokacin kaka wata nawa ne 12 maimakon ya ce 70 sanatan sai ce 70 kharifan shi yasa ɗalibi mai rikici wanda ga son komai ya ɗauka larabci ya ishe shi sai ka iske ya cimma kharifan ya rasa da zai fasara don sai shi koma dubara ko dai a zo inda wani malami ya ce akar wakan lahu da allah ta kalma ce muke son a dan sanar da mu ina fata a fahimci ne an gaya mai kuma ya ce ai shi wanda wanda ya fassara mai wannan kalma bai san kawai ba ko kuma ya kira ka ta waya ya kira ɗaya biyu uku ya ta huci wai ya kira malam wai bai same shi ba kamar shi bai san tana yiwa malam bacci yake malam karatu yake gabatarwa bincike yake yi shi ba ruwan shi shi ne ganin ganin ne kai in ya kira malami ta waya malami bai ɗauka ba kamar ma malam ya rena shi ina fata ana fahimta ta an gane ko to kuma ya kira yanzu kuma sai ce a akarar kallawo wata yan gardama ta muka yi wata kalima ce an ce saba'ina kharifan muna gardama na muna son a warware mu da ita wai shi bai son ya nuna bai gane ba amma wai gardama ta aka yi ana son malam shi warware shi kuma an ka ba da amsa shi kenan sai ce to ha yayi wani kuma in ya cimma abin da bai sani bai yana da ɗalibai sai shi tura su ya san akwai wasu malamai sai ce ku je majan wani malami ku je majan malam wani sai rab sai ya tambayar da shi bai san amsar ta ba tunda bai san amsa ba sai ya ba ɗalibi goma ko sha biyar a je a tambayi wasu wajen malamai da an kawo amsa an ka tantance sai shiriki wai da haka yake son ya zama malami Allah ɗalibai mu je bata maka mu lokaci ilmi ilmi ne ka aje girman kai ka aje kunya ka je ka nemi ilmi sai Allah ya baka kuma ka nemi ilmi da kyakkyawar niyya don ka taimaki al'umma al'umma ta gane addini ba don neman girma ba Allah shi ke bada girma in Allah so ka samu girman samun shi zaka yi ina fata ana fahimta ta to shi yasa irin waɗannan abubuwa larabci kadai bai isa dole sai kai karatu wani lokacin sai ka koma littattafai na sharha kun ga tafsiri ne yanzu ai da larabci ake yi amma sai mun dauko abinda malamai suka faɗa haka hadisai sai mun dauko abinda malamai suka yi sharha kuma sai mun tabbatar da ingancin hadisin ya inganta ko bai inganta ba haka shari'a tana da nata mustalahat duk ilimi yana da shi mustalahat a duniya sai ka san mustalah din shi kake iske kalma kace zaka fassara ta da yalan larabci shi kadai shi yasa zaka ji an ce lughatan wastilahan lughatan wastilahan lughatan wastilahan in ilmin hadisi na istilahan inda muhaddisin in ilmin tafsiri na istilahan inda mufassirin in istilahan na inda ilmi kaza wajen waɗannan malaman amma ina saboda mun dauki ilimi abu ne mai sauki sai ga kowa ma yana son yi magana akan abin ilimi da abin da da larabci shine ilimi da don mutanen maka malamai ne ka tai harabin maka zaka iske balarabe ba quraishi ana koya mishi alqur'ani kabilan manzo sallallahu alaihi wasallam bai haddace izibi ba ni in ba da naje a makka ba ba na tunanin cewa a makka da ka samu mutumin da bai haddace izibi ba a kansa ba zan taɓa yadda da wannan ba amma sai ka iske laraba ga suna suna karatu alkur'ani ina abin sai an sai kuma ba kure shi za ka iskewa in an ce ba kure shi ka san ne ba kure shi ko kabilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a makka shi yasa larabci ba shine ilimi ba mu ga maka mu gaskiya an gane ko shi yasa ma wanda ya karatu a jami'a to yayi kokari ya koma yayi a yankin shi yayi karatu wajen malaman dauri ya san irin waɗannan abubuwa ya san yadda ake fassarawa domin fassara ta jumla ba ta isa shi dan jami'a abin da ya fassara jumla ce al-ma'na al-ijmali amma ya ce abin kalma kalma tsoro yake ba wai jami'a ba ta da amfani bane a tana da amfani jami'a za ta wayar da kai amma ba ta ba ta ba ta mai da kama masani kuma za ta koya ma yadda ake bincike al-jami'atu tukharrijul buhatha wal muthaqqafin wala tukharrijul ulama za ta koya ma ya wayewa yadda ake tattauna akan matsala a yi bincike cikin ɗan lokaci kaɗan amma ba ta mai da kai malami shi kuma zaure in kayi karatu galibi za ka karanta lugha da fiqh da sauran abubuwa amma sai ka yi hattara wajen tacewa domin wani lokacin za a ce maka duk abin da an ka gaya ma haka za a karɓa shi alhali ko cikin littafi guda sai ka ji an ce malamai sun yi aqwalun to kenan wannan yana nuna cewa dole sai an zaɓi wata daga cikin su magana mafi karfi ba sani ko mun fahimta ba malamin zauri idan ya gawurta littattafan zamani kawai da an kama ya dan kakkaranta su ya san mustalahat shi kenan sai ga yana bayani kamar baya ji a jami'a amma dan jami'a in yayi karatu bai yi zaure ba da ya zo wajen fassara sai ka iske ijmali na shi bai iya karanta da littattafai irin waɗanda ya kamata a ce ya karanta ya fassara su da yarensa fiqhun nan karatu ne kaza karatu ne ka tsaya kai karatu mai kyau sai ka amfani kanka ka amfani al'umma amma ka zo kawai ka tunkari wani abu kai dan baka iya wani abu sai ka ce ba abin nan ba ilimi bane ko ko wanda ya iya bai iya ba wannan ba hanya ce mai kyau ba kana kashe kanka ne domin ba za ka je ka nemi ilimi wajen malamai ba Allah ya taimake mu to almuhimmu dai nan ikhtarafatin nakhlu ma'ana itace wato wato itacen dabino ko bishoyin dabino sun yi ƴaƴa wa tabatis thimar ‘ya'yan itace suka yi daɗi, washtahu zilal, ishtahu sun ka yi shawa suka ji daɗin abzilal inwa, wa shakka alaihimul makharaj sun ka ji wahalar fita ƙala sai ya ce faƙalu min na saƙilu. An gane ko daga cikinmu akwai asaƙil wanda yake mai nauyi, wazul hajati akwai mai bukata wanda bukata shi za ta hana mai yaje ya bukata ta Allah. Ai ba a gane kana son Allah sai ga bukata ka ga ta Allah sai ka aje taka kai ta Allah. Shi ko Allah sai shi baka abin da ya fi ninkin ba ninkin nin abin da ka yi. inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna da ranka da dukiyarka duka na Allah ne Allah yi su ya baka in ka ba Allah su cikin aikin Allah kuma sai shi baka aljanna khalidina fiha abada don Allah akramul akramina na wato wa dhul hajati wa dai'a akwai wanda adda dai'a kinan akwai wanda yake ganin kamar yana da abubuwan da in ya bar su za su tozarta ko ba ka dan bane ko kasuwanci ko yaya wa shughul da wanda yake yana yana da aiki akwai aikin da hina Allah ne ha wato shuguri kenan wa ya kone daga ne da aiki to akwai aikin dafi na Allah wal muntashir bihi amruhu fi zalika kullihi akwai da al'amuran shi sun rarraba cikin waɗannan yana da bukata yana da nauyi yana da zai'a yana da shuguri yana da kaza kullihi kenan fa anzalallah sai Allah ya saukar an gane ko ya to infiru khifafan wa thiqal to kaga shi nan ma sai kawo ayat da ba ita bace kamata a kawo domin infiru khifafan wa thiqal da ka kawo alhali ko ayat ya ayyuhalladhina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard ko ya zama to su masu littafin su suka yi kuskure ko ya zama to sababin nuzulikin ana nufin tun daga ya ayyu halladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi ha infiru khifafan wa thiqalan duka lokaci guda suka sabka dalilin sabka su abu guda ne to amma duk inda ta kai ta kawo wannan asar sanadin shi bai inganta ba an gane ko amma tabbas Allah ya zarge su akan mi akan rashin fita mun fahimta ta fuskar sanadi bai inganta ba amma ma'anar shi tabbas akwai ta don Allah ya zarge su ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard ba sani ko mun fahimta kasancewar sababin nuzulu bai inganta ba shi ke nuna wannan magana babu ta ba tunda qur'ani ya kawo ta tabbas akwai ta sai dai in sababin nuzulu ya inganta yana iya ƙara mana waɗansu abubuwa karkashin mi karkashin abin da ayat ta zo da shi mun fahimci wannan to wannan asbabun nuzulu kenan yanzu sai mu dawo zuwa ga wato bayanai na ƙarshe waɗanda muke fitarwa wato ƙarƙashin aya da yake waɗansu suna da alaƙa da wato abin nan ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne waɗanda kuka yi imani Allah ce malakum menene ya shafe ku za ku ga Qur'ani yana amfani da wannan kamar a ce me ya same ka lafiya kake an gane ko qur'ani yana yawan amfani da wannan uslubi wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathu as-samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu haka malakum ku wa malakum wa malakum wa malakum wa malakum uslubi ni da al alkur'ani uslubu tahrid a motsar da kai don saboda zuwa gabatar da wani aiki an gane ko to wannan kenan malakum wato menene ya shafe ku waɗansu daga cikin malamai suna kaddara wato shi malakum din nan kamar sai su ce an shafe wani abu wato ko su ce malakum fi idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard ithaqaltum an gane ko za ku yi nauyi ila al-ard zuwa ga ƙasa to ya za a ce dan adam ya yi nauyi zuwa ga ƙasa tunda an ka halicci dan adam duk mutanen duniya duk sabi sun shi ai suna ga ƙasa ko eh waɗansu daga cikin malamai suka ce to nan isaƙaltum kenan nan fi'ili madi ne amma ya zamanto fi mawdu ilhal ya tasaqaluna kenan suna yi malakum mutasaqilina mi ya same ku kun ka kasance a cikin hali na nauyi waqtal qawli lokacin da Allah faɗi wannan maganar ina fata an fahimci ni isaqaltum madin bi ma'anar mudari wanda suka ce fi'ili madina amma ana nufin mudari abinda yanzu tunda lokacin da ake son a fita ne su waɗansu suke ganin wagga aya ta sabka kenan kafin yakin tabu kamar da muka yi bayani waɗanda suka ce a'a bayan ta sabka sai zaman to madin ne bi ma'anal madi kun san ɗaliban ilimi daga cikin abin da ke babu matsala sai a zo ka iske zahirin abu wani lokacin ba shi ake nufi ba sai ka fassara da shi khurujul kalima wa khurujul wazn an muqtadahu zahir al'udul ma da suna kiran shi al'udul wato akwai al'udul fil lafzi akwai al'udul fil ma'ana in an ka ce qala me yake nufi qala ya ce ko fi'ili madi na ko to ranar kiyama sai yanzu Allah yana magana kiyama sai ya ce wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam ka ambata lokacin da Allah ya ce yanzu kiyama ta tsayu a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah ce yau ne yau mai yanfa usadiqina ko yau mai yanfa usadiqina akwai kira'a da fatha tamimun ko ta kuma da damma Allah ya ce qala Allah Allah ya ce yanzu kiyama ta tsayo Allah ya magana Allah zai ce shi yasa kullun abin da ke buɗe waɗansu ɗalibai sun fahimci larabci amma har larabcin ba su fahimta ba dan nan madina amma mi ake nufi da shi mustaqbal to nan da aka ce isaqaltum kenan waɗansu ka ce isaqaltum fi'ili madina madin ne bi ma'anar mudari amma ana nufin kuma yanzu tunda kamar suna nufin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ta wajen yakin ne ayar ta sarka ban sani ko mun fahimta ba to shi yasa yana da kyau dalibin ilimi in yaji magana yanzu ka ji wani an ce mai ma'udun ne bi ma'al mudari sai ce to ina hujja ina dalili a sai ka hankalta ma ina ne menene dalili da yasa aka faɗi wannan magana mun fahimci wannan ko to malakum tatasaqaluna an gane ko waɗansu kuma suka ce ayyu shay'in lakum fil fit tasaquli menene yake tare da ku an gane ko lakum yake ya same ku ko ma'ana lakum naku ne fit tasaquli hakku ka zauna ba ku san ku tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni ithaqaltum ila al-ard wato za ku yi nauyi ila al-ard zuwa ga ƙasa na ana nufin za ku karkata ne zuwa ga dadin ƙasa na ana nufin ithaqaltum ila al-ard kama ana akhladtum ila al-ard domin akhladahu ya dawamar da shi akhlada ila shay'i ya karkata zuwa ga abu ina fata an fahimci ni watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi ay mala ila al-ardi ya karkata zuwa kasa to ithaqaltum ila al-ardi kenan kun karkata zuwa ga kasa domin dammana ma'ana al-mail wal ikhlat shi wanga fi'li ithaqal ya dauki ma'anar miltum ila al-ardi aw akhladtum ila al-ardi kun karkata zuwa ga jin dadin kasa ba kwa son ku fita zuwa ga jihadi ina fata an fice ni domin babu da adam zai maka sanawi yau shi za ta kai maka sanawi Allah ce alam naji alil arda kifata yace mi ahya'an wa amwata ya ra'i kuma kasanawi ba za ku yi maka sanawi ba mun fahimci wannan ithaqaltum ila al-ard za ku yi nauyi zuwa ga ƙasa sai ce araditun bil hayatid dunya min al akhirah shin yanzu kun yarda da cewa wato da rayuwar duniya madadin rayuwar lahira minnan malamai sun ce ana kiranta al badaliya ta badalita in an ce badal madadin abu kun dauki dadin rayuwar duniya kun zabi rayuwar duniya badal al akhirah ya zama to shine madadin rayuwar lahira ka kusan ko duk wanda yayi wanga yayi aikin banza ko ba haka da bane domin in ka dibi rayuwar duniya rayuwa ce takaitatta ita ko rayuwar lahira mice ce rayuwa ce mai tsawo ba ta da iyaka to ku da za ku ba Allah ɗan kaɗan rayuwarka ta duniya wadda wani lokaci a samu wani lokaci a rasa wani lokaci gashi nan akwai rashin lafiya akwai yaƙe-yaƙe akwai musibbu daban-daban kowa kake a duniya sai ka haɗu da bala'i wagga rayuwa wadda take kullum akwai tashin hankali cikinta da matsaloli amma za a baka rayuwar da in ka shige ta ba matsala har abadul abidina mai hankali shi ne da shi wannan shi yasa Allah ya ce wannan rayuwar taku da dukiyarku da komai na duniya in kun bashi shi Allah subhanahu wataala shi zai baku abin da baya karewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-azim ya kamata ka tsaya kai dogon tunani kan irin yadda Allah ya tattalin aljanna ka tsaya ka bata lokacin ka game da wannan rayuwa ta duniya amma turawa suna nan suna yada fikirul ilhad suna yada fikirul ilhaq suna cewa wato wai wato rayuwar duniya kun san a cikin tsarin aƙida ta kiristoci ana ganin kamar aljanna ba wai akwai namiji da mace bane kamar za a halicci mutane da akan sura ta mala'iku haka suke cewa waɗansu daga cikin mazhabobinsu mu kuma aljanna an ce mi yan adam za su tashi a matsayin yan adam kuma aljanna akwai mi akwai giya aljanna akwai mi akwai mata an aji mata hudul ilmi kuma haka nan bane akwai daɗi kaza ba sai suka ce to ai shikenan kun ji wai buwat ta musulmi kun san buwat ko ba waccan buwat ba ta gwangwani ko ta mota buwat ta rawa buwat de nuit night club da masu ingilishi sun ka ce to ai aljanna musulmi night club ce eh dan Nijar night club ya cewa night club night shine dare ko shine wai wato an ce akwai giya akwai mata kenan ashe wai aljanna wadda muka harare shine wai can akwai mata an ce akwai hurul ina akwai giya sun ka ce to ka gani amma wai sai in an mutu sun ka ce su malamai na musulunci a daina zancensu kun san malaman kiristanci sun yaƙi ilimi science aka je aka ta karkashe su a can turai har yasa aka bijire ma addini aka ce ya koma cikin coci lokacin da musulmi suka yi shekara 857 suna karantar da addini a turai suka kafa daula a andalus andalusi kuma suka gina jami'o'i na ilimi kaga sun yarda da cewa ilimi na tafiya tare da duniya lokacin da su turai suna cikin alqurunul wusta jahilci da kuma yaƙar addini su yaƙi ilimi aka bijire to yanzu kuma sai suka kawo mana wannan suka ce a ce boko haram ne saboda malamai ba su iya kawo wata dabara game da rayuwar duniya sai su ce wai suna nan suna muku zancen suka ce duk wasu solution kin da za su kawo muku ba ta duniya ba ce ba sai su ce maka in ka mutu in an mutu ka zan kasa ka rududduge an ka tada ka sannan na za a rayuwa sun ka ce kenan wagga rayuwa wanda kuke ciki ba su da wani solution wanda za su kawo muku da haka ku fita bayan su wannan abin yana daga cikin abin da suke yadawa a malamai ba solution abba su ba suna adda solution din don duk abin da za a yi su za su gaya ma ga yadda za a yi a ci nasara kuma shi malami ba aikinsa bane ya kirkiro na'ura ba dole bane in ya karanta kimiyya zai iya yin na'ura amma shi malami ya ce maka ga yadda za a yi ku haɗu da Allah lafiya kowane irin mutum kake shine aikin malami kamar yadda waɗanda suka karanta literature ko literature ba aikin su bane su yi kere-kere ba shine su wallafa wani tunani wanda za su ganin zai amfani mutane ko ba zai amfani mutane ba shine aikin su to haka shi malami ya karanta littafin Allah ne da addini ne maka bayani mun fahimci wannan da kyau sai su ce to kuma abu na biyu wai sai in an mutu na za a samu mata da giya sun ka ce to yanzu dibo ina fata an fahimci ni ga giya ana gani ga mata ana gani amma sai an ka ce maka a kai hakuri in kan mutu kan zan kasa za a tayar da kai amma ba a sani ba hawai wai za ka tashi sannan kuma sai a baka giya sannan kuma a baka mata to me kaka jira ga waɗanga suna wallahi ku yi hattara irin yadda suke son su yaki aƙida ta musulmi akwai waɗansu hanyoyi ne da ake bi yanzu kamar ɗaya da ake cewa su bijire ma iyayensu ko kuna mamaki can cikin sai su ce musu shi wannan mutumin wai kasan kowa ne da shi wannan mutumin wai baban mutum ba hawa yana so ya same ka ba don bai san zai same ka ba kawai ya ga mace ce yana so mai kyau ya kai mata sadaki ya same ka bai san zai same ka ba kuma ya zo ya aihe ka a afirka wurin da akwai talauci babu tattalin arziki sannan ya zo ya ce maka yana ƙaunar ka me yasa bai bari ba ya kawo ka cikin wannan wannan wannan rikici da bala'i duka irin waɗannan abubuwan suna na ana karantarwa malamai mu tashi mu rinka sanin irin waɗannan abubuwa da ɗalibai ƴan uwana mu rinka sanin irin waɗannan abubuwa mu sai da zamu yi raddi don al'umma ana son a yaƙi hankalinta ne da imaninta yanzu jiya ne nake ganin wani matashi da ya ɗauki irin wannan aƙidar ta cewa babu Allah ana tattaunawa da shi duk irin waɗannan abubuwa suna nan ana nuna musu cewa cewa akwai Allah ma duk cikin filozofi suna faɗi suka ce ɗan adam yana da tunanin akwai Allah ne lokacin da yake cikin tsoro da buƙata suka ce abin da ke sa wa ɗan adam yarda akwai Allah shine abu biyu tsoro da bukata suka ce lokacin da adam yana tsoro sai ce yana neman Allah ya taimake shi suka ce yanzu da ya waye duk abubuwan da ya ta cewa Allah ne Allah ne Allah ne biya watsar da su alhali ƙarya ne ga sunan har yanzu akwai masu bauta ma maciji masu bauta ba shaniya masu bauta kaza kuma suna da technology sai su ce kuma abu na biyu wanda ke sa wa ɗan adam yarda akwai Allah shine mi shine bukata sun ka ce kawai dan adam da yana da wani abu sai zo ya daga hannun shi ya ce Allah ba ni amma da yayi ilimi science suna nufin science wai ita ta amma da Allah sun ka ce yanzu dan adam da yake yayi ilimi sai ya mota bai cewa Allah dokan nika kai ni wuri kaza kawai sai shikenan sai zo dauki mota ya tafi ita ce Allah yana so ya dauki ya je wani wuri mai nisa kawai sai shiga jirgin sama wanda sai ya ce Allah ya kai shi ya zama yayin shekaru Allah bai kai shi ba yanzu ko sai ya gane a barbatun Allah sai ya je sai ya kirkire jirgin sama ko ya kirkire jirgin sama kawai sai ya hawu shikenan eh wai a ce Allah ne ke tafiyar da al'amura a'a mai essence hetar shi ne ke tafiyar da mota sun ka ce in ka sa ka kunna ta tafi in ya kare ba ta tafiya ba wani Allah da zai tura ta tafi to duka irin waɗannan tunanin ana yada su shi ya samu mu tashi tsaye mu yi da'awa da uslubi na zamanin da muke cikin shi a yi hattara kwarai da gaske waɗannan abubuwa ana yakar su kuma malamai suna yin littattafai shi yasa nake cewa ɗalibai musamman almusu a almuyassara fil ahzabi fil ahzabi wal adyan wal fiqh al mu'asir fil al ahzabi wal fiqh wal adyan al mu'asir tana da kyau kwarai da gaske cikin wannan fanni akwai kuma wannan littafi na alƙawa'id al'usuliya al-mu'athira fi aqidati ahli sunna wal jama'a na doktora da aka rubuta a jami'ar Madina da sauran littattafan da suke magana kan aqidu na turawa ka san aqidun su kuma da aqidu na da na yanzu saboda ka zama to ka san inda kake Allah ya kyauta sai a ce wai in an mutu na wai wai wai wai za a kawo ina fata an fahimce ni يا أيها الذين آمنوا يا كودن da kuka yi imani malakum idza qila lakum firu fi sabilillah mi yasabe ku idan aka ce ku yi yaki dan kuka da kalmar Allah ithaqantum ila al-ard sai ku yi nauyi bisa doron ƙasa araditum bil hayatid dunya min al-akhirah shin yanzu kun yarda da rayuwar duniya ta zama to ita ce madadin rayuwar lahira wallahi ba mu yarda da wannan ba kun ba mu fata wannan fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah wato jin dadin rayuwar duniya wato wanda kun karkata zuwa gare ta ba komai bane illa qalil sai dan kadan kinan ko Allah subhanahu wataala in ji as-sa'di yake cewa a karkashin wannan aya afa laysa qad ja'ala Allahu lakum uqulan tazinuna biha al-umur ashe Allah bai sanya muku hankula wanda su kuke wato daidaita al'amura ku auna ku gani da kadibi duniya da kadibi lahira ka auna ka san wace ta kamata ka zaba maka kanka inda kana da hankali hankali wanda ake cewa wa ayyuha ahqqu bil ithar wacce ce ya kamata a ce an fifita akan daya ai mun sani domin in ka dibi rayuwar duniya dan lokaci ne kaɗan in ka dibi rayuwar lahira ka san ko ita ce wanda ba ta da iyaka wannan bayani ya gabata akan wannan Allah mu je aya ta gaba saboda lokaci yana tafiya illa tanfiu
illa tansuruhu faqad
illa tanfiu dai illa tanfiru yu'adhibukum
na'am بآية لا تكي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء qadir mu dawo zuwa ga tafsiri na jalalani tun da shine muke farawa na bayani gurgurdon abin da ya saukaka a aya ta 39 yace illa bi idghami la fi nuni in ash-shartiyya fil mawdi'aini kai hattara larabci akwai haruffan da mausula ne akwai mafsula akwai lokacin da da almafsulu da almausulu duka ma'anarsu ɗaya akwai lokacin da harafi biyu na ba harafi guda ba ne mu rike wannan cikin ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin lugha akwai alfaslu wal waslu ko almafsulu da almausulu in baka gane wannan ba zaka je kai fassara ba daidai ba wani lokacin ta kai ka har zuwa ga kafirci ka diba ka san ka karanta wanda tafi sunan shi albalaghatul wadhiha za ka diba akwai babu alfasul wal wasl sannan kuma galibi cikin ilimin tafsir ana kiran shi ilmul waqf wal ibtida insha Allah ta'ala ayar da za ta zo ta gaba an gane ko wajen illa tansuruhu faqad nasarahu Allah gobe Allah kai mun rai in Allah so za ku ga hikimar irin wannan wuri za ku ga irin yadda in ka hada wani abu wanda ba hada yake ba kai tsaye zai fitar da kai daga cikin musulunci ko da cikin alkur'ani ka kawo shi ban sani ko mun fahimta ba to wagga in shi mai jalali ne ce to kenan asalin maganar in tanfiru in kun fita domin muna da illa harful istithna'i ja alqaumu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu wannan harful istithna'i ne gabe nan kuma illa tanfiru wagga in shartiyya ce to amma saboda fi'ilin da ya zo bayan ta abinda ba a aikata ba ne sai kawo la domin tanfiru kun fita la tanfiru buku fita ba to illa tanfiru in buku fita ba to in in nan shartiyya ce la an kawo ta saboda nafikin wannan fi'il kaga wani sai zo ce illa tan turbi kaga irin wancan illa ce mun fahimta ko to in buku fita ba takhruju ma annabi sallallahu alaihi wasallam buku fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba lil jihadi don jihadi yu'adhibukum azaban alima sai Allah shi muku azaba azaba mai radadi yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi kiran sai zama to shine yu'adhibkum shine jawabul mi jawabu sharti in taqum aqum an gane ko to illa tanfiru kinan in kun ki fita menene sakamakon shi jazaa'u sharti ko jawabu sharti yu'adhibkum kuma kai hattara ba nan sukuni ake yi masa da yawan dalibai in sun zo na sai su mai damma sai su ce illa tanfiru yu'adhibukum yu'adhibu yu'adhibu la yu'adhibukum babu wata kira'a kuma da take karanta da ban ma kaka zo kai wani ƙarya ka san wani da an kama shi sai ce a wannan kira'a ba ita ne ke karanta ba ba wata kira'a sarkin dubara ba da wani nake ba ma dan tana yawa wani shi na yin kuskure wani gauniya an taɓa irin wani magana ya ce kun ji ko an zo an kama labari na wallahi ba wanda an kama labari shi halin mutane na ne sani to in buku fita ba takhruju ma annabi sallallahu alaihi wasallam yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi mu'liman an gane ko azabar da Allah zai yi muku shine mai tun da nan duniya ba wai sai ranar tashin alkiyama ba idan kuka ki yin jihadi Allah sallallahu alaikum dhulla haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taraktumul jihad in kuka bar jihadi Allah zai sa muku kaskanci jihadin nan kuma ba shine ku je ku yi yaki ba a yi ta mutuwa haka babu sharuɗa a'a ku mai da tunanin ku zuwa ga jihadi a makka ai an san da akwai jihadin amma ba a yi ba Allah bai bada umarni ba sai mi sai da aka zo madina aka kafa daula aka yi shirye-shirye mu je mu nemi ilimin kere-kere yadda turawa suka nema mutane ne su mutane ne mu awa 24 suke yi a yi ni mu gwada mu kai 24 ko ko suna yin 25 mu mu yi 24 to me yasa su suke kere mu ba mu ai lokacin ne yadda ake amfanuwa da shi tunanin da ake yi cikin lokacin aikin da ake yi cikin lokacin tsara aikin da ake yi cikin lokacin da haka jihadi mu yi da'awa idan muna da ilimin kere-kere mu ce mu yi kere-kere yau rasha gashi nan ta kare kanta ba musulmai bane da mi sun ka kare kansu da ilimin duniya to mi zai hana mu sa kuɗaɗen mu mu kasashen musulmi mu nemi ilimin duniya da zamu kare kasashen mu na fata na fahimta ta wanda shi ne amsar da kamata mu kabu to in an kiya sai kaskanci ya zo domin in ba ku yi ba makiya za su mamaye ku gashi nan yanzu kuna gani kasashen mu arzikin mu muna gani ana kwasa ana buga mu da kuɗi a bautar da mu ta fuskar tattalin arziki a bautar da 'ya'yanmu a koya musu yaren kafirai kuma a ce muna babu Allah sai mun koma cikin filozofi an fidda shafitar na religion est Dieu exist duk wannan iskancin da ake kawowa in muna da ilimin da zamu kare kamar ana yi wannan har wani zai ce boko haram ya ce ba za a koyi ilimin kirkire ba to in ba mu koyi ilimin kirkire ba kenan mu zauna a karkashin su mu zan bayu har duniya ta tashi har ai tashin duniya wannan ba gaskiya ba ya kamata mu zama to wayayyi to in mun kiya kaskanci zai tabbata za a mamaye mu za a mayar da mu bayi za a yi kaza kuma can in an zo kiyama Allah subhanahu wataala ya abin da namu ya kuma mu da azaba dan haka nan kaka dauke yu azab ko ana nufin kiyama kawai azaba ta Allah kala kala ce akwai al'azabul hissi akwai al'azabul ma'nawi an gane ko wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka malamai suka ce abin da ake nufi rashin ciyar da dukiya cikin jihadi shine ka kada kanka cikin halaka كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الخير لغيركم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم سي الله يتنزى ودن سمتاني ودن باكوبا أن يأتي بهم الله ذي ذو سمتاني بدلكم وننكم كاغن صحابيني أكي مغانا أنت إن سنبر أيكن الديني الله ذي كاو أنسو to ina gare ka kai kana ganin kai in babu ka kama aiki addini ba zai shiga ba ya mi kake nufi don haka duk yadda kake kokari kai fatan Allah ya ƙara baka ikon jajircewa haka kuma ga Allah haka ya ce wa in ha antum haula itdu'auna litunfiqu fi sabilillah ya ce fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه أو تكراء فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم كاجت فسوف يأتي الله بقوم الذي ذو الأنسو كما إما كنت إبادة قبائل كن كافر تتو إلى الله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Allah yana iya kawo waɗansu waɗanda su yi aiki in Allah ya kawo waɗansu halittu su zauna a bisa doron ƙasa Allah ya wadatu da ku ya wadatu da ibada ku ya wadatu da komai ina fata an fahimci da haka mai ibada ibada shi ba ta amfani wa Allah da komai mai sabo sabo shi mai cutar da Allah komai komai la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in wa la tadurruhu wa tu ma'siyatul al'asin kenan Allah subhanahu wa ta'ala to yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum satami wa la tadurruhu ai ba za ku iya cutar da Allah ba ai Allah aw annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ku iya cutar da manzo da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kenan shay'an da wani abu bi tarki nasrihi in buku taimaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa inna Allah nasira dinihi Allah zai taimaki addinin sa ko ba haka nan bane wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da cikakken iko akan komai wa minhu nasru dinihi daga cikin abin da Allah yake da iko ya taimaki dinihi addinin sa ko wa nabiyihi ya taimaki annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan kafin mu karanta aya ta karshe saboda lokaci yana yana ta wato la'um shine cewa wannan aya ayi hattara a cikin suratul hud akwai ta aya mai kama da ita an gane ko can wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a kaga san sai ce wala tadurrunahu nan ko wala tadurruhu saboda nan an gane ko majzumi na ma'ana jawabu sharti na an kai adafi shi ko jawabu sharti majzumun na to wanga fi'li sai an ka shafe mishi nunu domin al-af'alul khamsa ana mata jazma ne an gane ko da nasba wajen mi wato wajen hasfun nunu tadurrunahu sai a ce lam tadurruhu ko lam tadurruhu ina fatan fice ne fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ashirin shi taf'aluna na wa zam taf'aluna sai ce fa in lam wa to fa in lam taf'alu kaga lam yace wa lan taf'alu sai aka shafe nunun domin ita ce alama ta wato menene ta jazma da kuma nasba wa hasfu hali jazmi wa nasbi sima kalam takuni li tarumi mazlama inji wato abin da ibnu malik to dan haka can cikin suratu hud na an gane ko wala tadurrunahu shay'a cikin suratu hud kuma kissa ta annabi hud nan ko cikin suratu tauba wala tadurruhu shay'a sai ka shafe nuno wallahu ala kulli shay'in qadir mun fahimci wannan to nan sai ka gane da an ka ce illa tanfiru yu'adhibukum yu'adhibukum jawabu shart ne azaban aliman wa yastabdil kaga yastabdil shi ma majzumi ne saboda mi saboda lamun an yi aka fasa akan yu'adhib wa yastabdil qauman ghayrukum sai ce wala tadurruhu ka gani to shi ko ta durrunahu ne to saboda na ita ce alama ta jizma ta wanga fi'ili sai ba a yi mishi sukuni ba dan wani zai kwa zai ce to ni ban ga sukuni ba a'a wala ta durruhu ita wawul din nan ta jama'a ce ba ita ta an kai ba sukuni ba nunun kin wanda an ka shafe ita ce alama ta jizma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah kuma yana da izini ya aikata duk abin da ya ga dama malam mu je mu karanta aya ta karshe saboda lokaci ya matso illa tansuru إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ‘yan uwa musulmi wannan aya akan ta za mu tashi gobe in fa akwai rayuwa kenan insha Allah ta'ala na zamu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh